أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da wannan yammaci mai albarka wadda muka saba gabatar da karatun fiƙihu bisa mazhabin imamu na malik imamu ahalil madina wannan shine zamanmu na goma sha biyar a cikin karatun wannan littafi na al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya kuma yau za mu shiga cikin fasalin da ke magana akan sujadun rafkanwa wannan fasli yana da matuƙar muhimmanci ga kowanne ɗan musulmi ya zama ya san wannan abubuwan da za a faɗa sannan kuma ya zama ya yi aiki da shi a cikin rayuwarshi ta ibada kuma ko ba komai kusan wannan shi ne sirrin littafin bayan sanin hukunce-hukuncen tsarki da sauransu to kusan babu abu mafi muhimmanci kamar sanin yadda mutum zai gyara ibadarsa bayan wani abu ya shigo ciki mai littafin ya ce fasulun wannan wani fasuli ne wato rarrabewa tsakanin wani babin da wani sujudun sahawi sunnatun sujudar rabkanwa yinta sunna ne ne ni kasu sunnatin mu'akkadatin min sunan salati ana yinta domin gyara tawayar wata sunna mai karfi da aka yi daga cikin sunnonin sallah wayya samaniyatun sunonin sallah sujudar sujudun rafkan wannan na bangaren na wannan bangaren wato guda takwas ne yace qira'atu ma siwa ummul qur'ani karanta abinda ba fatiha ba don fatiha ita ce ummul qur'an duk abinda ba fatiha ba na daga kamar sura ko aya ɗaya ko biyu da zaka cafko daga tsakiyar sura ko daga ƙarshen sura ko daga farkonta ka karanta a madadin karatun sura to wannan sunna ne wal jahar wal israr haka nan bayyana da karatu da boye karatu su ma wa'annan duka sunnoni ne duk waɗannan idan an amince su wajibi ne za a yi sujira qabli wa takbiru siwa takbiratul ihram da duk wata kabbarar ma da za a yi a cikin sallah in banda kabbarar harama kowace kabbara sunna ce amma su kabbarori dan kamanta kwaya ɗaya ba za ka yi sujira qabli ba ba za ka yi ba'adi ba sai dai in sun kai biyu zuwa sama kamanta baka yi su ba banda kabarar harama wato ita kabarar harama ita wannan ta wajibi ce farilla ce yace wata hamidu da kuma yin sami Allahu liman hamidahu shi ma sunna ne wanda ya manta sami Allahu liman hamidahu sau biyu ko fiye da haka zai yi sujada qabli wa tashahhudul awwalu da tahiyar farko ita ma wannan sunna ce in mutum ya manta ta biyi ba sujada qabli zai yi wal julusul awwal lahu da kuma zaman farko wanda ake yi domin yin tahiyar shi ma sunna ne wa tashahhudul akhir da kuma tahiyar karshe ita ma sunna ne amma ita kuma zama domin yin ta farilla ne wala sujuda li tarki sunnatin ghairi muakkadatin ba a yin sujada domin tauye ko kuma domin idan mutum ya bar wata sunna wacce ba mai karfi ba ka takbiratin wahidatin kamar kabbara kwaya daya gairi takbiratul ihram wacce ba kabbarar harama ba in mutum ya bar wata kabbara kwaya daya bai yi ta ba to ba zai yi sujada qablu ba wala li tarki fadilatin haka nan ba a yin sujada qabli dan an bar wani abu na daga mustahabban sallah kal qunut kamar al qunut fi subhi a sallar asuba in mutum ya manta bai yi alƙurut a sallar asubahi ba wannan ba zai yi sujada kabul ko ba aji ba to yin sujada lahuma batsalar salatu wanda yayi sujada domin barin mustahabbi ko domin barin sunna wacce ba mai karfi ba in yi sujada qabl ko ba adi sallarsa ta baci wala li faridatin ka takbiratul ihrami haka nan ba a yin sujada domin mance wata wata farilla kamar kamar kabarar harama in mutum ya mance kabarar harama bai yi ta ba sujada qabl ko ba ba za ta gyara masa sallarsa ba kwata kwata ma bai shiga sallar bane hukuncin shi kenan saboda haka hukuncin shi kawai shikenan sai sai dai sake sallar gabaki ɗayanta yawwa idan ikama ce aka manta ba a yi ta ba sallar ta yi saboda ita sunna ce kuma ita a wajen sallah take ba a cikinta ba in dai ba da gangan aka bar ta ba to za a iya ci gaba da sallah sallar kuma ta yi awali ziyarati qawlin ghayr mubdil lis salati haka nan ba a yin sujada qabl ko ba adi dan an ƙara wani zance ba irin zancen da ke bata sallah ba kalkalamil qalili sahawan kaman zance kankani wanda mutum yayi shi da rafkanwa kamar kana cikin sallah sai ka hangi wani yaro zai wani abu na ta'adi kawai sai ka manta ka san akwai akwai mutanen da ko ba a unguwarsu bane kai ko ba ma a garin su bane da hankalin su na kan yara da sun ga yaro ya dawo kai kana kaza sai tsaya su ne wa yara fada to in mutum irin wannan ne kana cikin sallah sai kan giyara suna wani abu yace kai saboda sabo da yi yace kai kai tsawa to wannan bai bata maka sallah ba ka ci gaba da sallah mm aw fi'lin ghayr mubdil ko kuma mutum ya dan aikata dan wani aiki wanda ba mai bata sallah ba kamar misalin da ne na nan kunama ko kwarkwasa ko cinnaka kana cikin sallah sai ga cinnaka ya gangaro ya taho inda kake sai ka tsaya ka mutsike shi ka cigaba da sallarka sallarka kuma ta yi ka ziyarati raka'atin fil ruba'iyyati sahawan haka nan ƙarin raka'a daya a cikin sallah mai raka'a hudu mutum yayi haka da rabkarwa sujada ba adi zai yi amma sallar shi shi ma bata baci ba misali azhar ko la'asar ko isha'i sai ka manta kai raka'a biyar to sallarka ta yi kawai sujada ba adi za ka yi wal insurafil qaribi min as-salati sahawan da kuma juyawa daga sallah amma juyawa makusanci kai ka zauna kai zaman tahiyya baka yi sallama ba kai sai ka sai ka dan juya ka fara har ka fara karanta su ayatul kursi da sauran zikirai na bayan sallah a zatanka kamar ka riga kai sallama ashe baka yi ba to shi ma wannan bai bata maka sallah ba kawai abin da zaka yi sai ka ce kawai assalamu alaikum shikenan ko kuma kana cikin bin liman sallah kana bin liman sai loud speaker ta yanke ba ka jin liman ɗin to can sai ka ji wani sauti daga waje kamar irin muryar liman an yi sallama an ce assalamu alaikum a zatanka kamar ko liman ne ya wannan sallamar kawai kai ma sai kai sallama assalamu alaikum sai bayan ka yi sallama sai kuma ka lura a shi liman bai riga ya yi sallama to abin da za ka yi kawai a zuciyarka sai ka niyyaci ka dawo cikin sallah sai ka jira liman in yi sallama kai ma sai ka yi shikenan sallar ka tayi babu sujada kabul ko ba da kanka na'am na'am eh ladani sai yarga liman dagowa to shi ma ya da yi laifi gaskiya idan da rafkanwa ne yayi babu komai amma idan da gangan ya san limamin bai riga ya dago ba da gangan kawai sai ya dago don tsaurin kai to irin wannan gaskiyar magana za a iya cewa sallar shi ma ta baci domin shi inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi an aje liman ne domin ai koyi da shi to ka san akwai irin ladanai masu tsaurin kai da tsaurin idanu wanda suna nema kamar sir a controlling din limamai in yi kira sallah ya ga liman bai fito ba da wuri sai ga yana har yana gunaguni wani lokacin sai ga yana liƙe-liƙe yana guna-guni ana sallar sai ga kafin liman ya abin nan shi ya yi wani abu to gaskiya in ire-iren wannan ne to za a yi cewa sallar ma ya riga ya ɓata tashi sallar bare da gaske ya ce wa mahallu su jodis sahawi mukhtalifu shi muhallin da ake yin sujudar rabkanwa abun sabani ne a cikin sa to an yi sabani cikin shi fa ziyaratu faqat yasjudu laha ba'da salam ko kuma guraren da aka yi sujada da ake yin sujudar rabkanwa a cikin sallah daban-daban ne ba wai kwaya ɗaya bane sun saba da juna fa ziyaratu faqat yasjudu laha ba'da salam idan ƙari kaɗai mutum yayi a sallah to zai sujada ba adini wannan kasu faqat idan kuma ragi yayi kadan kadai awin naqasu wa ziyadati ko kuma yayi ragi yayi dadi duka a sallah guda yasjudu lahumu qabla as-salam to zai sujada qabli ne domin wannan ragi da dadi din wasifatuhu sujada yadda siffar sujadar rukunu take shine sajada tani sujudu ne guda biyu yukabbiru lahumu zai kabbara gare su fiftida'ihima yayin fara su warrafu minhuma da kuma dagowa daga gare su kowanne zai zai kabbara wa yu'idu tashahhuda zai kuma sake yin tahiyya fil qabli thumma yusallim a cikin sujada qabli zai sake yin tahiyya sannan kuma sai ya sallama wato bayan mutum ya zauna yayi tahiyya to in qabli shi ta kama shi sai yi sujudu biyun wato zai kabbara yayi sujada yi kabara ya dago ya sake yin kabara ya yi sujada ya sake yin kabara ya dago sannan sai sai ya zauna ya yi tahiya sannan sai ya sallama wannan ita ce sujada kabari ba a duk kuma sai bayan ka yi tahiya ka yi sallama sannan sai kuma ka yi kabara ka yi sujada ka sake yin kabara ka dago ka sake yin kabara ka yi sujada ka sake yin kabara ka dago sannan ka ƙara yin wata tahiyar sannan sai ka yi sallama fayin sahal ma'amumu kalfar imani idan mamu ya yi rafkanwa alhali yana bayan liman misali a ce mamu ya manta yi karatun fatiha sau biyu a kamar wanda ake ɓoye karatu misali kamar sallar azahar ko la'asar sai mamu ya manta yi karatun fatiha sau biyu fayinar imama ya hamilu an irin wannan rafkanwar duka limamin shi ya ɗauke masa to kaga falalar bin jam'i kenan wanda in mutum kai kadai kake sallar in kai manta kai kai karatun fatiha sau biyu in da gangan ne ma sallar ta baci in kuma ba da gangan kai ba da rafkanwa kai to a nan gun sai ka sujada ba aji kamar kaga liman ya dauke maka wa yarzamul ma'muma sahawul imami amma kuma duk rafkanwar da liman yayi ta shafi shi ma mu ta da zuci shi mamu in yayi rafkanwa liman ya dauke mishi amma in liman yayi yayi rafkanwa to shikenan wajibi ne kai mamu in dai ka samu abin da yake raka'a guda tare da wannan limam to in kabli ce sai an yi da kai in ba a ce bayan ka miƙe ka ci ko abin da ake binka na sallah sai ka yi ta amma in baka yi in baka samu abin da yake raka'a guda ba tare da limami misali iya zaman tahiyya kawai ka samu sai yau baka yi baka samu ruku'u ba iya zaman tahiyya kawai ka samu kuma sai bayan an dago daga ruku'u sannan ka zo ka sallar to wannan limamin in ka bi shi kuka sujjada qabli ko ba'adi sallar ka ta baci wa in lam yashu ma'ahu ko da wato duk abin da limami yayi na rabkanwa ya zal ya lazumci mamun shi ko da ko mamun bai rabkanwa tare da shi ba misali liman ne ya manta sai a raka'ar farko ta sallar magarba sai ya manta yi karatu a koyi ya manta yi karatu a koyi har sai da yayi ruku'u ya dago ko kuma yayi manta sai da ya karanta Fatiha gaba ɗayan ta a koyi sai ma musu ce mar subhanallahi sannan sai dawo yayi karatun a fili misali kai kuma sai raka'a ta uku ma ka shigo ka shigo masallacin raka'ar ƙarshe ka samu to amma ashe limaminka ya yi rafkanwa tun a raka'ar farko to duk da haka ta lazumce ka in ƙabli zai yi tare za ku yi in ba adi zai yi kai ma sai ka yi wa in lam yasu ma'ahu ko da kuwa bai rafkanwa tare da shi ba wala hadara sahawahu ko da kuwa bai halarci sanda limamin ya rafkanwar ba na faslun na amin ya rabbi faslun wannan wani fasili ne salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatu halartar sallar jam'i sunna ce mai ƙarfi wala ya suru fadluha illa bi idraki rak'atin ba a samun falalatta ko kuma falalatta ba ta samuwa ga mutum sai dai idan ya riski raka'a guda cikakkiya bisidar ta yi ha tare da sudarinta guda biyu faman adrakaha wanda ya riske ta laysa lahu an yu'idaha fi jama'ati ukra duk wanda ya riski ko da raka'a ɗaya ne tare da limami to sai bayan ka ci ko sauran rakawoyin da ake binka kawai sai ga wasu jama'u kuma masu yawa sun shigo masallacin to ba sai ka sake yin sallah tare da su ba ka riga ka samu jami'i yawwa amma in kai kaɗai kai sallar ka a gida a zaton ka kamar ai an riga an yi jami'i a masallaci kawai sai kai sallar ka kai kaɗai a gida ka fito za ka unguwa kawai sai ka ga an tara sallah a wani masallaci ko da ba masallacin unguwar ku bane sai ka shiga ka bi su ka saki ka samu falalar jami'i ba nan bikin suka ce ba za ka zama kai ne limami ba kuma jam'in ba zai zama cikakken jam'i ba sai in akwai wani tare da limamin ka zama kai ne na uku saboda kai a matsayin mai nafila kake kai tsakanin alkankani kake in ta yi kyau shi kenan waccan taka ta zama nafila saboda haka ba zai yi wai zama daga kai sai limami ku kaɗai ba dole a samu wani na uku sannan shi ne ya zama cikakken jam'i wal jama'atu abinda ake kira jam'i isnani fasa'ida tun daga kan mutum biyu ne har zuwa sama wa man salla wahdahu kaga ga zancan ma da nayi da nayi ina jin gashi nan wa man salla wahdahu wanda ya salla shi shi kadai a gida wa lam yudrik ma al imam rak'atan kamilatan bai samu koda raka'a kwaya ɗaya cikakkiya tare da limami ba fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin to wannan ya samu ya iya yi ya sake wannan sallar a cikin jami'i aw ma a wahidin ma'amuman nawiyan bizalika a tafuyi ko kuma ya zama ya sallata tare da wani mutum ɗaya ma'amuman ya zama shi ɗin shi ne mamu wancan mutum ɗayan kuma ya zama shi ne limami nawiyan bizalika a tafuyi ya zama yana mai niyyar fawarawa wato ya fawwada wa Allah al'amarin in waccan ta yi kyau wai in ta yi ruwa rijiya an ba ta yi ruwa ba shadda yawa nan e sharɗi ne ya kasance shi mamu ne yawa ba zai zama shi ne limami ba kuma ba zai zama cikakken jam'i ba sai ya zama akwai wani tare da limami shi wannan wanda ya riga ya yi sallah ya zama shi ne na uku misali yawwa kwarai kuwa za su iya yi za su iya yi amma a nan ɗin da sai dai ya yi tafwidi ma'ana ya dai fawwada kawai in ta in ya yi sa'a wannan ɗin ta zama cikakkiya mai kyau irin wacce Allah yake karɓa shi kenan waccan tashi ta gida ta zama nafula yawa in kuma waccan ta gidan ce ta fi kyau shi kenan wannan ta zama nafula shi a riga tsakani yake shi yasa aka ce jam'in ba zai zama cikakken jam'i ba sai sun zama su uku akwai mutum biyu da za su yi sallar su shi kuma ya zama shi ma mamu ne tare da su in kana tilkar salatu ghairal maghribi idan wannan sallar ba magarba ba ce wa kazar isha'u ba da wuturin sahihin hakanan sallar isha'i ma bayan ya riga ya yi wuturi wuturi ingantacci tafwidi zai yi kenan wa man uqimat alaihi alaihi tilka salatu wa huwa fil masjidi duk wanda yayi wannan sallar alhali yana cikin masallaci wa inna la yabda'u bi tilka salati to cewa shi ba zai sake farar wannan sallar ba wala ghairaha wala watanta fardan aw naflan farilla ko nafila ma'ana wanda ya riga yayi sallar isha'i kuma ya yi shafa'i da wuturinsa to ba zai sake kuma don wasu sun shigo masallacin ya ce bari ya bi su ya sake yin sallah ba haka nan tunda ya riga ya yi shafa'i da wuturi ba zai sake wata nafila ba kuma a wannan masallacin yawwa faslun fasli shuruɗul imami tis'atun akwai sharuɗa guda tara na limanci al'awwalu na farko a tsaharatu tsarki tsarki fala ya sihu imamatu man sallamu hudisan duk wanda ya yi sallah alhali yana mai kari ma'ana akwai fitsari a jikinsa ya yi fitsari bai wanke ba ko kuma bai tsarki ba ko kuma akwai janaba a jikin shi to wannan sallar tashi bata inganta ba balantana har ya zama limani muta'ammidan da gangan asani na biyu daga cikin sharuɗan Allah ya kuna ma'amuman kada ya zamto shi kansa ɗan mamu ne yana daga sharuɗin liman kada ya zamto shi kansa ɗan mamu ne an fahimci magana kuwa? kamar ya zamto misali yanzu mun yi sallah sai wani ya shigo ya riski raka'a ɗaya ko biyu kaga zai tashi ya ci ko wasu sauran raka'o'in da ya manta yana daga sharuɗin limanci kada wannan ɗin ya zama shi ne kuma limamin wasu kada ya tashi zai ci ko raka'a biyun da aka tsere mar kawai sai shi kuma wani yanzu ya shigo masallacin zai ce a ai ga wani ma barin bi shi irin yadda dai yanzu yan zamani suke yi yawwa to kaga wannan littafin fa an rubuta shi ne akalla ya kai shekara ɗari biyar da rubuta shi kuma duk wayannan masailu ɗin da yake kawowa suna daga cikin matsalolin da ke cikin mudawwana mudawwana kuma matsaloli matsaloli daban-daban daban matsala dubu arba'in ne akan ƙarga wata mana na'am iziya ce eh masailu da cikin ta ba yau to magana nake akan mudawwana to mudawwana matsaloli dubu arba'in ne a cikin ta kuma mu dan wannan nan akalla ta kai shekara dubu akalla ta kai shekara dubu da wani abu tun a zamanin fa ana jewa kanshi kanshin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wanda ya rubuta mudawwana almajirin dan alqasim ne dan alqasim kuma almajirin maliku ne maliku almajirin nafi'u ne nafi'u almajirin abdullahi dan umaru ne abdullahi dan umaru almajirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga marubucin mudawwana tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wula hudu ce ko biyar ibn al-qasimi maliku imamu nafi abdullahi dan umar mutum hudu ne tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marubucin mudawwana to duk ire-iren wayannan masail duk suna cikin mudawwana wai kuma sai yanzu kawai wani ya bushi iska sai ya ce maka wai ai akwai ai akwai hadisi kaza kaza kaza to irin wayannan malama kai ka nuna musu hadisi ka ga musu hadisi to da fannin na fiqhu fa alqur'ani ne da hadisin aka nike maka shi aka tankaɗe aka rairaye aka girka maka ya nuna ake baka a bakinka kuma sai ka zo kana ci kawai sai wani ya ce maka wai ai ga wani hatsi can to yi shi za ka yi cin ɗanyen za ka yi cin hatsi ne a zangarniyar shi kana cin to da miyarsa mai daɗi wani ya ce maka wai ga wani hatsi can a zangarniyarsa me za ka yi da shi kafin ma ya nuku harka ci ayyunwa ta kashe ka to kamar haka ne fi misali wayannan malaman hidimar da suka yi wa addini sai dai tsakaninmu da su kawai sai dai musu addu'a wallahi idan aka barka da hadis da hadisan da za su wai in hadisi ya inganta kawai kai aiki da shi ba ruwanka da wanta kalidi menene menene a iya alola a ce sai ka sai ka karanci hadisan alola sannan kai aiki da su ka hada su duka kai aiki da su malamai suka ce hadisan da suka zo suka zo da maganan alola hadisi 227 hadisi 227 a iya alola kadai to yaushe yanzu kai ka karanta hadisai 227 karairayo karairayo yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alola yaya yake yaya yake tunda sahabban nan daban-daban ne wani ya ga sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alolar warkil a makka ya ganshi yayi wani kuma ya ga yadda yayin warkil a madina ya ganshi yayi wani kuma ya gaya da ya yi alolar watakil sanda ya gan shi ya alolar a dab da ƙarshen rayuwarsa ne ta nan duniya dole malamin fiƙiu ko malamin musahidi yana buƙatar sai ya san irin wani hadisan duka sannan ya rereyo maka wanne daga cikin sunonin annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ce ta shafe wata akwai hadisan da ga sunan sun inganta sun tabbata amma kuma shafafu ne an riga an shafe su ba a aiki da su kuma suna nan cikin bukhari da muslim da sun tafiya waɗannan akwai su da yawa wanda ba a aiki da su akwai kuma hadisan da yawa waɗanda za ga sun inganta su har su malikun sukan ruwaito shi don su nuna maka cewa sun san shi amma kuma ba sa aiki da shi a cikin mazhabin saboda wasu dalilai nasu saboda haka saboda haka kawai abin da ka ga malaman nan sun rairayo sun rubuta to kai aiki da shi tare da tasdiki insha Allah zaka dace amma ka ka kyale fatawar mutumin da ya shekara sama da dubu da rasuwa ka zo ka dauki fatawar mutumin da kuna tare da shi yanzu yana nan yana raye baka aminta ba ko baka aminta da shi ba ko ajiyar matarka ba za ka iya bashi ba kuma ka ajiye fatawar manya-manyan waliyan Allah waɗanda aka yi musu shaida ta ilimi da aiki da ilimin da tsoron Allah ka ajiye fatawar su ka ɗauki ta mutumin da ko amanar kuɗinka ba za ka iya bashi ba ban sana amanar matarka ko na kwana ɗaya ne ba za ka iya bashi ba to da mutum dole sai ya yi hankali ya ba a hankali da imaninsa wallahi a irin wannan zamanin namu tun tasowar kake gani mahaifiyarka tana sallah babanka yana sallah barkin shi yake rikowa hannunka ma ya kawo ka masallaci shi ya koya maka cewa azhar raka'a hudu ce la'asar raka'a hudu ce magriba raka'a uku ce babanka ne nuna maka yadda ake alula haka kawai kuma a kasar wani kato ya ce maka ai baban nan naka kafiri ne kuma ka yadda saboda Allah ya kamata wallahi mutumi hankali ka san wa za ka rika saurara Allah ya kiyaye saboda haka wajibi ne ya zamto limamin ba mamu ne na wani limamin ba faman ibtada bi masbuqin wanda yayi koyi da masbuki aw bi ma'mumin ko kuma yayi koyi da wani mamu mutum ne yana jewa sallah daga masallaci yana bi a loudspeaker a zatanka shi kaɗai yake sallar sai ka zo ka jeru tare da shi kai koyi da shi zannahu imaman wanda shi mutumin yayi tsammani cewa wannan din limami ne sai ya bi shi ko kuma wannan ɗan masubuki ne sai ka bi shi sallah kana sanar cewa masubuki ne ka bi shi sallah ya ce baɗarar salatu to sallarsa ta ɓaci shi wanda ya koyi da masubuki ko wanda ya koyi da mamu a salisu sharaɗin limanci na uku assalamu al'islamu musulunci idan kafir ya yi diresin irin na musulmai ya shigo wata ya ga yadda ake yin sallar a talabishin ko ya karanta a wani littafi mai hausar boko ya iya yadda ake sallar sai zo yake kwatanta kawai kai kuma ka gan shi a katuwar riga sai ka bi shi sallah sallar ka ta ɓaci to ina masu cewa wai namal amalu bin niyati wai ai innamal wannan kamar magana sai ya ce maka ya innamal amalu bin niyati to anan to innamal amalu bin niyati me yasa ba za ta aiki ba anan a to الرابع نهدو الذكورة مزنتكا فلا تصح إمامة المرأة لمن شمتي بذي إنغانتا بمطلقا سكي kowace irin mace ne duk ilmanta limancinta bai halatta ba kuma ba zai inganta ba alhamisu shar'i na biyar albulugu balaga a mazhaban malikiya wajibi ne limami ya zamto baligi in karamin yaro ne wanda bai kai shekarun balaga ba duk iliminsa duk karatun shi ba za a bi shi sallah ba sai dai in sallar nafula ce misali kamar tarawih za a iya bi shi amma ta farilla dai ba za a bi shi ba fa za ta sihu imamatu ghairil baligi limancin wanda ba baligi ba ba zai taba inganta ba fil fardi a sallar farilla illa li mislihi sai dai ga yara ƙanana irin sa sai ya wuce musulmanci as-sadisu sharɗin limanci na shida al-aqalu hankali fa za ta sihu imamatul majnuni limancin mahaukaci ba zai inganta ba wato idan mahaukaci ne duk iliminsa ko da kuwa wani lokacin yana dawa daidai har ma ba za a gane cewa mahaukaci ba ne to duk da haka dai ba za a bi shi sallah ba tun da dai wani lokacin karshe yana ɓacewa walar sakara ne wada wanda ke cikin maye ɗan ƙwaya wanda an san cewa lallaiwa ne yana ɗan hambudar yana hambudar abinan ƙwaya da wannan ba za a bi shi sallah ba asabi'u na bakwai alhurriyatu yanci wahiya shar'un fil jumu'ati kuma yanci din nan dama shar'i ne a sallar juma'a duk wanda ba da ba cikakke wato bawa ba za a bi shi sallah ba ko ba zai ba wajibi bane akan shi yin sallar juma'a asaminu na takwas na na kusa da na karshe kenan assalamatu min al-fiski ya zamto ya sami kubuta daga fasikanci biljari hati da gabobinsa da sihu imamatu zani limancin mazinaci bai inganta ba wa sharibil khamri da mashayin giya ko mashayin kwaya don da aka san wannan dan kwaya ne to duk ilimin shi ba za a bi shi sallah ba ko da kuwa zai ce a lokacin ai garo nake ai rabona da ita tun shekaran jiya to duk da duk da haka ba za a bi shi sallah ba to ai shine ba ba irin wannan bane wasu suka suka sa wani dan kwaya sun ganshi a cikin dressing ga bakin nan nasa raurau da karatu mana suka suka bi shi sallah yace wala dalli ne karanto fatiha ya ji masallaci ya rude ya ce amin kawai sai ya ji ya musu yayi waye in ce amin ya ji bai zama masallaci ya haɗe da sauti ya ce yayi Aha. In ce raka'a goma. to kaga raka'a goma tsakani da Allah eh da aka ji tsakani da Allah to aka ga wannan kaga maganar da ta fito anan yawa wa sharibil khamr da mashayin giya duk inda aka ce khamru a cikin karatu to a zuciyarka ka rika kawowa har irin su kwaya da su wiwi duk suna ciki domin duk sunansu giya yauwa in ana maganar kuma sigari a ilmanci to har irin su shisha duk suna ciki a tasiru sharaɗi na tara al'udratu al'arkani ikon gabatar da rukunan sallah ɗin fada da sihu imamatul ajizi anin ruku'i limamin da ba zai iya yin ruku'u ba a maganar sigari na ce masu shan shisha duk suna ciki ana maganar sigari to shisha ma tana ciki an san shisha alaran makin to kullum kana kullum daga tilawa daga tilawa sai ta karaba baka san duk duniyancin da ake yi wa kai suna kiranta da turanci electronic cigarette wata irin wata irin mummunan taba ce algafar ta malam za a je abu ne kamar randa kamar tulu sai a sa wani tiyo a jikinsa za a ga abin yana kamar yana kamar ƙarshen ƙarshen masallacin nan shi kuma sai a janyo tiyo din zai zo kamar har inda nake zaune din nan za a ga wannan ya sha ya ba wannan zuƙa ake kawai ta cikin tiyo din in mutum ɗaya ya gunsa an gaba ta malam in ya in ya hu ya hura da ita ba za ka iya ganin fuskar shi ba sai an yi kamar sakon goma ko ashirin ba ka ga fuskar shi saboda tsabar yawan hayakin ƙwarai kuwa to da ya ce al'udratu al'arkani ikon gabatar da rukunai ba da sihu imamatul ajizi an ruku'i masalan limaman da ba zai iya yin ruku'i ba misali ba zai iya yin ruku'i ba saboda wata larura ta same shi to limancin shi bai inganta ba ko ba zai iya yin sujada ba limancin shi bai inganta ba illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan anhu sai dai idan su ma mamun kasassu ne wato nakasassu ne daga barin wannan wannan rukunin su ma ba za su iya yi ba idan ma mun ba za su iya yi ba to shi ma shikenan kamar misali gurgu guragu to za su iya sa wani gurgu ya wuce musulmanci wa kadhalika al-ajizu an an akamis salati haka nan wanda ya gaza daga yin ko kuma da ba zai iya yin a hakamus salati wato hukunce hukunce na sallah ba fala da sihu imamatu limancin shi ba zai inganta ba wanda bai san hukunce-hukuncen sallah da sauransu ba illa lamsu sai ga irinsa waɗanda su ma dama haka suke wa hukunifa haka sihu imamatu man lam yumayyiz baina badi wa zai malamai sun yi sabani shin limancin wanda ba zai iya bambancewa a bakin sa tsakanin radi da za'un ba shin ya inganta a iya bin shi sallah ko ba za a iya bin shi ba kama ya ce gairil magzubi alaihim wala zalin zai ce wala zalin zai ce wala zalin haka kuma yake faɗa to malamai suka ce shin za a iya bin shi sallah ko ba za a iya bin shi ba bai imamatul lahini da kuma limancin limamin da yake yin lahani zai ce alhamdu zai ce alhamdu arrahmanir rahim sai ce arrahmanur rahim kaza akwai su aiwar zaka ji kaza ce arrahmanu rahim maliki yawmiddin sai ce maliki yawmaddin iyaka na abudu sai ce iyaka na abidu eh wala dhal sai ce wala lalin kaga to to wannan kai tsaye da yawa abin da yafi inganci shine rashin ingancin limancinsa domin fatiha wajibi ne kawo ta daidai wadda sai hussalatu harfar muktalifi fil furu'i zanniya ya inganta yin sallah a bayan mutumin da aka saba da shi a cikin furu'i na addini kar maliki harfar shafi'i kamar ba maliki ya yi sallah a bayan ba shafi'i dama yan uwan juna ne a tunda tunda Shafi'in almajirin Maliku ne kuma yakan faɗi cewa mafi yawan ilimin sa a gun Maliku ya koyi shi ya zauna shekara 20 yayi karatu a gaban Maliku shekara 18 zallan hadisi yake karba shekara biyu kuma ya karbi ya koyi ladabi amma daga baya yake cewa kash ina ma da shekara 18 man gaba ɗin ladabin na koya karatun kuma na shekara biyu saboda irin yadda ya yi abin nan kuma yadda ya fa'idantu da maliku in shafi'i yana bayani akan maliku kai ka ce ko maliku ma ba mutum bane ko mala'ika ne ko wani abu ne daban saboda irin yadda yake irin yadda yake gwada shi yana koda shi saboda shi maliku wani irin malami ne wanda in malaman hadisi aka shiga kirga kwaya uku wanda duk duniya ba irinsu dole ka sa da maliku aka ce malaman fikihu ka kawo guda uku wadda duk duniya ba irinsu dole ka sa da maliki ko ma wace mazhabar kake yi saboda hatta bukhari din da ake magana a kai sayuwar bukhari kusan kashi kusan kashi biyu cikin uku hadisan maliku ne daga hadisan da ya karba ta hannun almajiran maliku kai tsaye sai waɗanda ya karba ta irin shen ɗin maliku ɗin kuma ta a cikin sayar bukari ɗin yakan ce an tambaye shi wanne isnadi ne mafi inganci sai ce isnadi mafi inganci a duniya shine hadisin da za a ce maka daga maliku shi kuma daga nafi'u nafi'u kuma daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk duniya babu babu hadisin babu isnadin da ya kai wannan inganci saboda haka lallai ne yan uwa maliku ba abin ba abin yasarwa bane eh Allah dai ya inganta imanin Allah ya taimake mu Allah ya kare mana imanin da mutuncin da lafiyar mu liman Allah ya saka mishi da alkhairi hakimi Allah ya bashi lafiya Allah ka jibinci lamuran mu ka zaunar da mu lafiya ka kiyaye mu daga dukkan sharuka da musibu na duniya da lahira a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damunar mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka kiyaye mu daga sharrin tsawa da iska da ambaliya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله امين يا رب امين